الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar asabar 29 ga watan safar shekara ta 1434 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma sha biyu ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da sha uku takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'ul kabir kafin darasi na yau ba laifi idan da 'yan tambayoyi suna iya gabata na'am bismillah wai bayan mutum ya gama sallah sannan sai ya ga lam'a ko kuma mu ce allum'a ya ga wani wuri a gabasta inda ruwa bai taba ba iya abin da yake wajibi a kan shi ya je ya sanya ruwa ya koma wanke wannan wuri ya sake sallah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya ma wani sahabi umarni lokacin da ya ga a jikinsa ruwa bai yi da tabawa ba manzon Allah ya ce masa maza je ya wanke sannan ya sake sallah saboda hada duk wata gaba da ruwa wadda Allah ya yi umarnin a wanke wannan wajibi ne na'am wai kamar tukwici da ake sawa misali a sama yara a ce wanda ya zo na farko za a bashi ko a keɓance a ce da na farko da na biyu da na uku suna da tukwici duk wanda ya yi kokari wai ba matsala dangane da wasu a basu wasu a hana su misali a ba na farko da na biyu da na uku babu wata matsala akan haka domin hanya ce ma ta ƙara ma mai ƙoƙari ƙoƙari domin a yi munafasa domin kwaɗayin wannan tukwici zai sanya yaro ya zage ya yi karatu akan haka ƙwarai ba laifi a tsakanin yaranka ƙwarai a tsakanin yaranka ba laifi saboda wanda ya yi ƙoƙari shine cancanta a bashi wannan ai kyauta ce wadda ka rataya ta da iya ƙoƙarin mai ƙoƙari daga cikinsu don haka a nan ba bambantawa ba ne a wajen kyauta kyauta wadda ba ta da sababi ita ce baya halatta mutum ya bambanta tsakanin 'ya'yansa na'am kamar wani misali malami ya tsara wani abu kamar wanda ake kira insha abu ne ba a yi shi ba sai ka zo ka tsara ba don komai ba illa kasancewar fahimtar kalmomi na larabci ko kuma na wani yare daban wanda kuma zai kara ma shi mai karatun nishadi wannan matsayinsa halak ne idan niyya ta yi kyau don ba kayi ba ne ba haka kawai saboda wargi da jin daɗi kayi ne makasudin wannan insha da kai shine yara su fahimci kalmomi na larabci su karanta wannan insha wato da nishaɗi da murna to don haka kasancewar shine tsari ne wanda magabata sun tafi akan haka so da yawa in ka ɗauki littattafai musamman littattafan adam duk akan haka ne kamar misali yanzu sai a zo a ce ka tsara wani zance an yi kaza an yi kaza an yi kaza amma asalin wannan abu ba a yi shi ba hikaya ce kake yi to amma menene makasudin shine fahimtar yare na larauci ta hanyar haka shine ina ji a turanci suke kiran shi redaction ko wanda abu ne ba ake tsara shi haka kawai zance ne za a zo a tsara shi duk da cewa wani lokaci yana kasancewa akan abin da an yi wani lokaci kuma yana kasancewa akan abin da ba a yi ba don haka idan ka ɗauki misali littafi na makama galibi duk haka ne abubuwa ne waɗanda kawai hikaya ce amma ba komai ba ne ba manufa dangane da yin haka fahimtar wato shine yaren da aka yi wannan abu a kan shi na'am kamar mace tana mi? na'am tana da ciki sai ta aihu eh na'am wai mace ce ce mijinta ya mutu ya barta da ciki shine dan uwa yake tambaya shin wannan ciki zai hana ta yin ta kaba ko kuma ta kaba za ta yi shine kake tambaya haihuwa ta yi zama eh to wai mace ce ce take da ciki mijinta ya rasu amma ba a gano ba tana da ciki sai a kusanta kusa gama ta kaba yanzu misali kwana wata hudu da kwana goma dai ya kai kusan karshe amma ita kuma bata aihu ba shin in ta cika wata hudu da kwana goma shikenan ta kaba ta kare ko kuma sai lokacin da ta aihu magana wadda take tabbatacciya sai lokacin da ta aihu kenan za ta yi idda da mafi nisan wato shine kwanuka kenan a nan kasancewar iddata ba za ta kare ba dole sai lokacin da ta aihu yanzu kaddara cewa yanzu mutum ya mutu zuwa jimawa matar shi sai ta aihu shikenan ta gama ta kaba in wata hudu da kwana goma suka cika bata aihu ba to idda ta bata gama ba saboda ubangiji ta'ala ya kayyade mana idda ta mai ciki sawa'an idda ta saki ko idda ta mutuwa shine haife cikinta kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yaba'ana hamlahunna don haka sai ta kai lokacin da ta gama lokacin da ta aihu shine za ta fita daga takaba na'am wani ne ne matsayin wanda wasu jama'a suke wai raba dukiyarsu cewa sun raba gado kafin mutuwa ta ce musu wai ba don komai ba don kar a samu jayayya da hayaniya tsakanin iyalinsu wannan ba a kiran shi gado kyauta ce kai saboda ita dukiya ba ta zama gado dole sai mai ita ya mutu an gane ko sai idan mutum ya mutu abin da ya bari yakan iya zama gado amma kafin ka mutu duk abin da kake da shi wanda kake da mallakar shi wannan ba gado bane ba in ka raba ma iyalinka kyauta ce kai dole kuma ka yi adalci a nan dole ka yi adalci a irin wannan kyauta amma maganar cewa mutum ya raba gadon shi kafin ya mutu wannan ba gado ba ne ba saboda shi dole sai an samu tabbacin mutuwar shi wanda yake da dukiyar in ya mutu kenan abin da ya bari wannan ya zama gado kuma kasancewar kar a samu rigima kar a samu wannan duka wannan abu ne wanda yake na ra'ayi da muna na zato kasancewar ubangiji subhanahu wa ta'ala shi da ya kasa gadan shine ya fi mu san abin da zai gyara kanmu ya fi mu wato shine sanin maslaha tamu abin da zai gyara mu don haka ubangiji ta'ala ya shar'anta cewa in mutum ya mutu dukiyar shi ga yadda za a kasa ta amma ba maganar cewa mutum ya raba dukiyar shi kafin ya mutu wannan ba rabon gado bane kyauta ne kai in ka tauye ma wani mai haƙƙi haƙƙin shi anan kuma ka zalunce shi darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna je cikin kitabul hajj mun tsaya ƙarshen wato babi na hudu kai tsaye insha Allah ta'ala za mu tashi farkon babi na biyar ƙwala abu isa muhammad bin isa a tirmidhi rahimahullah babu ma ja a kan furidal hajj قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا منصور بن وردان عن علي بن عبد الأعلى عن أبي هو عبد الأعلى الثعلبي عن أبي البختري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قالوا يا رسول الله أفي كل عام فسكت فقالوا يا رسول الله في كل عام قال لا ولو قلت نعم لوجبت فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم قال وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث علي رضي الله عنه حديث حسن غريب واسم أبي البكتري سعيد بن أبي إمران وهو سعيد بن فيروز الإمام الترمذي الله يجي kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai so nawa aka farlanta hajji ma'ana so nawa ne mutum zai yi hajji wanda in yayi za a ce ya bada abin da Allah ya farlanta masa kan furi dal hajji hajju ma'ana so nawa aka farlanta hajji shine malam ya shigo da hadisin aliyu dan abi dalib Allah ya kara masa yadda ke cewa yayin da fadar Allah subhanahu wata'ala ta sauka walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilaihi sabila ubangiji ta'ala yana da wato wajabcin ziyarar ɗakinsa akan bayansa muminai amma ga duk wanda ya samu ikon tafarki mato zuwa ɗaki ma'ana mutumin da ya mallaki guzurin da zai wadace shi zuwa da zauwa tare da ƙoshin lafiya da hanya amintacciya yayin da wannan aya ta sauka aliyu dan abi dalib ya ce sai jama'a ta sahabbai suka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fi kulli am shin a kowace shekara ne Allah ya farlanta mana hajji fasakata manzon Allah ya ja bakinsa ya kyale bai tanka musu ba faƙalu ya rasulallahi a fi kulli am fi kulli am suka ce ya manzon Allah a kowace shekara ne Allah ya farlanta mana hajji qala la manzon Allah ya ce a walau qultu na'am la wajaba manzon Allah ya ce da na ce i da hajji ta zama wajibi an gane ku sannan kuma ba za mu iya ba a ce duk shekara sai ka kulla kudi duk aikin da kake dole sai ka bari ka je kayi hajji to ba wanda zai iya jurewa akan haka to shine a can duk da cewa bayani zai zo nan gaba shine yace fa anzalallahu sai Allah ya saukar da wannan aya ya ayyuhallazina amanu ya ku jama'a ta mu'minai la tasalu an ashiya'a kar ku yawaita tambayoyi game da abubuwa in tubda lakum tasukum in har an bayyana muku an ba ku amsa dangane da wannan tambaya da kuke yawaita ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amsar za ta bakanta muku rai domin za ku tsankwalo abin da bai dace da ku ba to tare da cewa shi wannan hadisi hadisi ne ba'ifi illarsa wannan marwaici wato abdul a'ala as-sa'labi domin malaman hadisi sun raunana shi domin yana da muguwar hadda hadda wadda take mai muni sannan illa ta biyu shi wannan abul bakhtari wato bai hadu da aliyu dan abi dalib kenan akwai inqifa bainahu wa baina ali ibn abi talib shi ko daman sharadin hadisi ya inganta a sami ittisalus sanad to shi bai hadu da aliyu dan abi dalib bai taba jin daidai da hadisi ɗaya daga wajen aliyu dan abi dalib ta yaya zai ce daga aliyu dan abi talib kenan a nan akwai tsani tsakanin shi da ali wanda ya saraya to wanda ya saraya adali ne ko ba adali ba kenan don haka wannan hadisi hadisi ne ba'ifi wanda zai tsaya matsayinsa na cikin sahihu muslim hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi huduba a cikin hudubarsa manzon Allah yake cewa ya ayyuhan nas qad faradallahu alaikum alhajj fa hujju fa qala rajulun a kulli amin ya rasulullah fa sakata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta qalaha thalatha فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت zan Allah cikin kuduba ya ce ya ku jama'a ku san da cewa Allah ya farlanta muku hajji don haka ku je ku yi hajji a lokacin nan wani sahabi sai ya miƙe sai ya ce a kulla amin ya rasulallah shin a kowace shekara ne Allah ya farlanta mana hajji ya yi ta maimaitawa sai da ya maimaita sau uku wannan sahabi shine al'aqra ibn habis at-tamimi manzon Allah ya ja bakinsa ya kyale bai tanka masa ba a ƙarshe da ya cika da tambaya manzon Allah yake cewa law qultu na'am la wajabat da na ce i da haji ta zama wajibi da duk shekara sai mutum ya je yayi matukar yana da hali manzo Allah ya ce wala mastata'tum ya ce ba za ku ya ce ba za ku iya ba ko da kana da halin a ce duk shekara sai ka je kayi hajji akwai wahala domin aikin hajji aiki ne wanda yake da wahala ibada ce badaniya maliya da kanka za ka yi kuma sannan sai ka ware wata dukiya wadda take mai tarin yawa to don haka kasancewar sai Allah ya saukar da wannan aya ya ce ya ku jama'a ta muminai la tas'alu an ashiya'a kar ku ringa yawan tambayoyi dangane da abubuwa ma'ana abubuwan da ba a bayyana ko aka ce muku kaza sai ka ce to in aka yi kaza kuma sai kaka to irin waɗannan tambayoyi ba su da fa'ida shine anan ubangiji ta'ala ya ce la tasalu kar ku ringa tambaya an ashiya a dangane da abubuwa ba a ce muku kaza ba ku ringa cewa to in aka yi kaza simi ubangiji ta'ala ya ce in tubu da lakum tasukum in har an bayyana muku wannan abin da kuka tambaya to amsar za ta bakanta muku rai don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa da uni ma taraktuku ku rabu da ni ku kyale ni dangane da abin da na kyale ku sai ce fa inna ma a halakar lazina min qablikum kasratu masailihim domin yawan tambayoyi shi ya hallaka wanda ke gabaninku na al'ummu malam ke cewa a wannan babi akwai hadisi daga abdullahi dan abbas da abu huraira allah ya kara musu yadda wanda hadisin abdullahi dan abbas shine wanda muka karanta yana cikin sahihu muslim wanda wannan hadisi shine dalili wanda ke tabbatar mana cewa a iya rayuwarka idan ka yi hajji sau ɗaya ka ba da abin da allah ya farlanta maka duk hajjin da za ta biyo baya in sau ɗari kai gaba ɗayanta nafila ce haka manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana ma wani mazaunin ƙauye maza Allah ya bayyana masa cewa Allah ya farlanta masa haji sai ya ce hal alayya gairuha shin akwai wata banda wannan maza Allah ya ce illa an tatawwa sai dai in nafila za ta yi al-imamu tirmidhi ke cewa hadisin ali hadisi ne kyaukyawa hadisi ne gari shi wannan marwaici abil baktiri wato sunansa sa'id ibn abi imran kuma shine ake ce masa sa'id ibn fairuz a takaice dai hadisin bai inganta ba babu ma ja'a kam hajjan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam wato wannan babi ne wanda ke bayani cewa so nawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hajji a rayuwarsa قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعد ما هاجر ومعها أمرة فساق ثلاثة وستين بدنًا وجاء علي رضي الله عنه من اليمن ببكيتها فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من فضة فنهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة فطبخت وشرب من مرقها قال أبو إيسى هذا حديث غريب من حديث سفيان لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب ورأيت عبد الله بن ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن روى هذا الحديث في كتبه عن عبد الله بن أبي زياد قال وسألت محمدا عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري عن جعفر عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورأيته لم يعد هذا الحديث محفوظا وقال إنما يروى عن الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد مرسلا قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حبان قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة أنه قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه كم حج النبي صلى الله عليه وسلم قال حجة واحدة وأتمر أربع أمر أمرة في ذي القعدة وأمرة الهديبية وأمرة مع حج حجته وأمرة الإجئرانة إذ قسم غنيمة هنين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحبان بن هلال هو أبو حبيب البصري هو جليل ثقة وثقه يحيى بن سعيد القطان wato jabir ibn abdullahi al-ansari Allah in kara musu yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hajja talata hijaji wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hajji su uku sai ya ce hajjata ne kabla an yi hajir hajji guda biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi su wato kafin ya yi hijira kafin ya yi hijira zuwa madina sai ce wa hajjatan ba'da ma hajar ta cikon ukun wato bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hijira sai ce wa ma'aha umra tare da ita wato akwai umra an gane ko kamar yadda bayani zai zo domin kirani manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi fasaka talafatan wa sittina badana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kura raƙumi 63 daga madina manzan Allah sallallahu alaihi wasallama raƙumi 63 ya kuro zuwa makka na hadaya waja'a aliyun min al-yamani bi baqiyatiha sauran cikon dari wato aliyu dan abi dalib ya zo da su daga birnin yaman kenan ga 63 shi aliyu ya zo da 37 idan an hada kenan raƙumi 100 su ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kura a wannan hajji fi ha jamalul li abi jahal wato a cikin raƙuman da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuro na hadaya wato akwai raƙumin abu jahal wanda yake hawa fi an fihi buratun min fidda wato a hancin raƙumin akwai zobe na azurfa fanahara har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan waɗannan raƙumma 63 wanda manzon Allah ya kuro da cikon da Ali ya zo da su daga Yaman gaba ɗayansu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya suke su wa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam domin sai da ya soke sattin da wani abu da hannunsa sannan ya umarci aliyu cewa ya idasa saura da aka soke raƙumman gaba ɗaya manzon Allah ya yi umarnin cewa kowane raƙumi wato a yanko tsoka daga namansa aka yanko tsoka a kowane raƙumi sai aka haɗa a tukunya guda faɗu bi aka dafa wa shariba min maraqiha manzon Allah ya sha roma hikima a nan kasancewar a ce naman kowace hadaya sai ya ci na kowane raƙumi bayan da za a yi iya ci to amma da aka aka yanko daga kowane raƙumi aka yanko tsoka aka hada a tukunya guda aka dafa manzon Allah ya sha roman kenan na ko naman kowane raƙumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba wannan wata hikima ce kenan domin kasancewar naman hadaya da naman layya lalle ana buƙatar mutum ya yi ƙoƙari ya ci saboda abu ne wanda yake da albarka wannan kuma na nuna mana karamci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai sai da ya koro raƙumi wajen ɗari wanda aƙalla a yau ka ɗauki kowane raƙumi ma a jika ɗari misali raƙumi ɗari nawa zai baka miliyan goma miliyan goma kenan a kowane raƙumi ma ka zub da kudin shi ka ɗauke shi a jika ɗari wanda in dai raƙumi ne na kirki yayi a kaɗan yayi jika ɗari biyar to sai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya koro raƙumi ɗari kenan mun ɗauka a jika ɗari biyar biyar abinda ke ne koro kenan raƙumi na miliyan hamsin wanda a yau wani ragon ɗaya da zai yanka bai iya wannan sai ya ringa abin da kuɗi guzuri na ya yi karanci sai dai in yi azumi shi kuma a gida yana da kuɗi a lanki me ya hana daga gidan ka ɗauko kuɗin ka zo da su wanda ga ya ai daga madina manzon Allah ya kuro raƙumin ya zo da su ina wannan yana nuna hadisin dalili ne akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kwata-kwata a rayuwarsa so uku ya yi hajji hajji biyu kafin ya yi hijira zuwa madina ta cikon uku shine bayan an yi hijira zuwa madina ita ce hajjatul wada domin manzon Allah bai sake yin hajji ba tun da ya hijira sai a shekara ta tara da Allah ya farlanta hajji domin Allah ya farlanta hajji bayan an ci makka da yaƙi shekara ta takwas kenan an gane kuwa manzon Allah ya bude makka da yaki don haka kenan a shekara ta tara sai ya tura aliyu dan abi wannan wa yake da suna abubakar Allah ya kara masa yadda ya zamanto shine shugaba a wannan haji a cikon shekara ta goma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je haji shekarar da ya bar duniya saboda bayan hajin shi duka wasu yan kwanuka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu to ina mai mu cewa ni duk shekara ne na yi haji duk shekara sai na je na yi hajji lalle ba hana ka ba kai amma abin da ya zama wajibi akan ka kyautata niyya dan kar hajjin ta zame maka uku ba wanda gashi wanda ya zo mana da hajjin a rayuwarsa kwata-kwata hajji uku yayi kenan maimakon mutum ya yi ta kai kawo ya yi ta kai kawo abin da ya dace wanda bai yi ba inda hali ka biya masa shi ya je ya yi saboda wannan lissafin cewa duk shekara sai na yi hajji abu ne wanda yake kai mutum ya zuwa riya kenan iya abin da za a faɗa a cewa na ai duk shekara bai ya fashi duk shekara bai ya fashi har ya kai mutane takara suke ko ma ko da bashi ne sai ka ciri ka kula don kar a ce wai bana wane ya sauko wanda wali ya billahi hatta a nan musibar ta fara mamayar jama'a musamman 'yan kasuwa kuma ƙananan 'yan kasuwa ma dai za a ci wanda in azumi ya zo umra gasa ake fa gasa ake suwa na rana kaza har bi ake ana ban kwana kai da ibada ce za ka ta musamman wanda in ba wanda yake da haƙƙi a kanka shi ya dace ka sanar da shi wanda in ya ji baka nan zai iya tambayawa na ku ina ya tafi to amma sai ya zamanto ana gasa ko da bashi mutum sai ya ciri ya kulli ya tafi to don haka bai ya dacewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ishe mu abun koyi duk abin da za mu yi mu yi dan Allah shine malam yake cewa wannan hadisi hadisi ne gare daga hadisin sufyan malam yace ba mu san shi ba illa ta hanyar zaid ibn hubab don haka yace naga abdullahi ibn abdurrahman ya rawaito wannan hadisi shine al-imamu darimi kenan a cikin littafinsa a cikin littattafansa daga abdullahi ibn abi ziyad malam ke cewa na tambayi malami na Muhammad ibn Ismail al-Bukhari dangane da wannan hadisi menene matsayinsa yace falam ya arifu min hadithin sauri an Ja'far an abihi an Jabir an annabi sallallahu alaihi wasallam al-Imam al-Bukhari bai san da wannan hadisi ba ta hanya asauri wannan Sufyan ibn Sa'id as-Sauri daga Ja'far daga mahaifinsa daga Jabir ibn Abdullah al-Ansari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa ra'aituhu lam yahudda hadha al-hadith mahfuza al-imam al-bukhari baya kilga wannan hadisi cewa hadisi ne sahihi hadisi ne shab wa qala sai ce inna ma yurwa an thawri an abi ishaqa an mujahidin mursala yace kadai wannan hadisi an rawaito shi ne daga sufyan ibn sa'id al-thawri daga abu ishaq abdullahi wani asabi abdullahi ibn amr asabi'i shi kuma daga mujahid ibn jabr hadisi ne mursal a takaice dai hadisin ya inganta domin yana da shawahid wanda shek nasir allah ya ji kansa ya inganta hadisin a takaice na nuna mana iya hajjin da manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya yi a rayuwarsa hajji uku ce sannan hadisi na gaba katada ke cewa na faɗa ga anas dan malik allah ya ƙara masa yadda kam hajjan nabiyu sallallahu alaihi wasallam hajji nawa manzon allah sallallahu alaihi wasallam yi qala hajjatun wahida yace hajji ɗaya tak manzon allah yi shin akwai cin karo da juna ba cin karo da juna anas shi iya abin da ya sani ne saboda anas dan madina ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi hijira zuwa Madina mahaifiyar Anas ta kai shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin nan yana yaro matashi waccan hajji biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kafin hijira shi Anas bai san da ita ba to don haka anan sai yake ba da labari dangane da abin da ya sani ita ce hajjatul wada hajji ɗaya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi sai ce wa atamara arba'a umar ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi umra guda hudu umratun fi zulqa'ada wato umra ta farko manzon Allah ya yi ta a cikin watan zulqa'ada wa umratul hudaybiya wato da umra ta sulhul hudaybiya kenan shekara ta shida wadda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya je da sahabbansa kafirai suka hana shi shiga birnin makka suka ce sai dai a yi sulhu shekara ta gaba manzon Allah ya zo to a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi aski ya soke hadiyarsa ya ce kuma duk wanda ke da hadaya manzon Allah ya ce ya aski ya soke ta wannan tana cikin lissafi saboda ba abin da ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa yin wannan umra illa kasancewar shamakancewar da mushrikai suka musu shi ko ka'ida in kai niyya ta aikin alkhairi wani abu ya zo ya gitta ya hana ka game da zartar da shi to kana da lada cikakke a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya ce wa umratun ma'a hajjatihi ya ce da umra wadda ya yi tare da hajjinsa an gane ko da umra wadda ya yi tare da hajjinsa kenan ita ce kenan kirani da a hajjinsa ta ban kwana sai ya ce wa umratul ji'rana idh qasama ganimata hunay wato da umra ta ji'rana jirana wuri ne wanda yake tsakanin wanda yake kusa da makka tsakaninsa da makka tafiya ce ta mil goma mil tara ko kuma mil shida lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya raba ganima ta yakin hunai wanda yakin hunayin ku daman bayan an ci makka da yaki ita makka an ci ta ne a shekara ta takwas bayan an ci makka da yaki manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya je yakin hunayin to lokacin da manzon Allah ya zo a nan jirana a nan ya kasa ganima ta yaki to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya je umra shine kenan in ka hada umra hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi a rayuwarsa al-imamu tirmizi ke cewa hadith wato wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce a takaice hadisi ne sahihi domin al-bukhari da muslim sun fitar da shi sai ce habban ibn hilal shine abu habib al-basri yace amintacce ne domin yahya ibn sa'id al-qattan wato ya amintar da shi ma'ana marwaici ne wanda yake amintacce babu ma sha'a kami itamara nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam قال حدثنا قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن دريف البغلاني قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن إكرمة هو مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع أمر أمرة الهديبية وأمرة الثانية من قابل أمرة القضاء في ذي القعدة وأمرة الثالثة من الجيران والرابعة والرابعة التي مع حجته والرابعة التي مع حجته وتو قال وفي الباب عن أنس وعبد الله بن عمرو وابن عمر قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن غريب وروى ابن أيينة هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن إكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر ولم يذكر فيه عن ابن عباس قال حدثنا بذلك سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن أيينة عن عمرو بن دينار عن إكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه wato abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda a wannan babi da malam ya kulla cewa umra nawa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya yi a rayuwarsa abdullahi dan abbas ke cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam iya abin da ya yi a rayuwarsa na umra wato su hudu manzon allah ya yi umratul hudaybiya umra ta sulhul hudaybiya wanda bayani ya gabata a shekara ta shida kenan sai ya ce wa umrata thaniyati min qabil umratil qada'i fi zilqada yace da umra ta biyu ta shekara ta wani biyu kenan ta biyu wadda ya ce ita ce umra ta shekara ta baɗi shine kenan umra wadda take ta ramuwa a cikin watan zulqa'ada domin da aka yi sulhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma da jama'arsa iya abin da aka yi sulhu cewa baɗi yakan iya dawowa yayi to wannan ita ce umra ta biyu manzon Allah ya zo a cikin watan zulqa'ada yayi ita ce ake kiranta umratul qaba ta uku sai yake cewa wa umrata thalithati min al-jirana wato umra ta uku da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi kenan ita ce ta jirana lokacin da ya kasa ganima ta hunai sai ya ce war rabi'a yace ta hudu allati ma'a hajjatihi warrabi'ati allati ma'a hajjatihi kenan da umra ta hudu kenan nan an shahe mudaf sai aka wanzar da mudafun ilai wa umratar rabi'ati allati ma'a hajjatihi kenan da umra ta hudu wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tare da hajjin sa shine kenan a hajjatul wada kenan wannan kamar yanda wancan hadisi ya gabata hadisin Anas dan Malik shi ma ya tabbatar da cewa umra hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kamar yadda shi ma Abdullahi dan Abbas anan ya tabbatar da cewa umra hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi malam ke cewa a wannan babi akwai hadisi daga Anas dan Malik da Abdullahi ibn Amr da kuma Abdullahi dan Umar Allah ya yarda da su malam ke cewa hadisin abdullahi dan abbas hadisi ne kyaukyawa hadisi ne garib a takaice hadisi ne sahihi malam ke cewa sufiyani ibn uyaina ya rawaito wannan hadisi daga amr ibn dinar daga ikrima cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umra su hudu amma a riwayarsa shi sufiyan wato bai ambaci abdullahi dan abbas قال حدثنا بذلك سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أمر بن دينار عن إكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه إن وانا حديثي مرسل دومي إكرمة أو أن الرواية ياسر يد واتو عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم إن سي أنبت كتنشن وجه الرواية تا واتو كتيبة an gane ku kenan riwaya ta ibnu uyaina riwaya ce wadda take mursala ma'ana hadisi ne ba'ifi amma wacce riwaya ta kutaiba hadisi ne wanda yake ingantacce don haka kenan ikrima ya rawaito hadisin ne ta hanyar abdullahi dan abbas babu ma ja'a fi ayyi mawdi'in ahrama an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج أذن في الناس فاجتمعوا فلما أتى البيداء أحرم قال وفي الباب عن ابن عمر وأنس والمسور بن مخرمة قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد من عند الشجرة قال هذا حديث حسن صحيح wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo cewa a wani wuri manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ɗau harama lokacin da za ya hajji a wani wuri ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi harama haramar ku shine al-ihlal kenan ɗaukaka murya dangane da labbaik Allahumma labbaik Jabir ibn Abdullah al-Ansari yace lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi nihin haji azzana fil nas manzon Allah yayi shela a cikin jama'a manzon Allah yayi gangamin cewa za a tafi haji fajitama'u jama'a ta sahabbai suka haɗu kowa ya niyya falamma atal baida lokacin da aka fita daga birnin madina an je wurin da ake kiran shi albaida wanda wani tudu ne wanda yake kusa da zulhulaifa ya ce lokacin da aka isa wannan wuri wanda ake kiran shi albaida a haram a nan manzan allah sallallahu alaihi wasallama wato ya yi harama ta hajji ya ɗaukaka muryarsa malam ke cewa a wannan babi akwai hadisi daga abdullahi dan umar da anas dan malik da miswar ibn makrama al'imamu turmizi ke cewa hadisin jabir hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce illa kasancewar wannan hadisi hadisi ne sahihi amma ba yana nuna cewa kwata-kwata a nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi harama saboda ya gabata a darasinmu na Bukhari kamar yadda kuma zai zo a wannan babi dai fadar Abdullahi dan Umar shine Abdullahi dan Umar ke cewa albaida'u allati takdibuna fiha ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa baida wanda kuke kuskure kuna jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi lafazin alkazib a yare na larauci na ɗaukan abin da ka faɗa akan kuskure ba sai abin da ka faɗa da ganganci ba domin a yaren larauci in aka ce ƙarya shine ka ba da labari saɓanin yadda al'amari yake to shine yake cewa albaida'ul lati takdibuna ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yace wannan bai dakin taku wanda kuke kuskure kuke jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba haka bane yace wallahi na rantse da ubangijin da ya halicce ni ma a hallar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama illa min indil masjid manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai dau harama ta hajji face sai a nan wurin masallaci na zulhulaifa min indi shajara a gindin wannan itaciya a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hau raƙuminsa ya buga raƙumin ya tashi ya yi tsaye a lokacin nan manzon Allah ya yi ihlal don haka anan malamai suka ce shi wannan hadisi na jabir hadisi ne sahihi amma me yake nunawa lokacin da aka isa albaida aka yi gaba a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sake maimaitawa kenan don haka shi jabir bai ji ba abinda shi ibnu umar ya ji shi iya ayon da ya ji kenan a can albaida da sauran sahabbai su sun ji ne a nan albaida to amma hadisin abdullahi dan umar da hadisin abdullahi dan abbas a nan masallaci suka ji manzon allah sallallahu alaihi wasallama a gindin itaciya ta nan gab da zulhulaifa manzon allah da ya haura kuminsa ya buga ya tashi ya tsaye manzon allah a nan ya yi ihlali ya harama ta hajji to shine shi ana abdullahi dan umar sai yake ganin kuskuren wannan faɗa tasu kenan in har ma manzon Allah ya yi to maimaitawa ne shine yake rantsuwa da Allah cewa manzon Allah bai yi harama ta hajji ba face a nan gindin wannan itaciya a gindin masallaci na Zulhulaifa don haka dai bai ya halatta mutum ya ketare masallacin Zulhulaifa ba tare da ya dau harami ba me yasa saboda shine miƙatin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade mala yake cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce domin al-bukhari da muslim sun fitar da shi babu ma ja'a mata a haraman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدا رواه لا نعرف أحدا رواه غير عبد السلام بن حرب وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يهرم الرجل في دبر الصلاة wato abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda ke cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam a hallafi duburis salati wato ya dau harama ta hajji wato bayan gama sallah bayan an gama sallah a lokacin nan manzon allah sallallahu alaihi wasallam wato ya dau harama ta hajji don haka akan wannan hadisi da makamantan shi wasu malamai suke ganin cewa daukan harami wato an sunanta yin sallah kenan in ma ya kasance karshen sallah ta farilla an gane ku bayan an gama sallah ta farilla domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a washe gari sai bayan wato az-zuhr manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da aka gama sallah sannan ya dau harami sannan ya harama aka tafi zuwa makka to shine malam yake cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne garib yace amma ya ce la na arifu a hadar rawahu a gaira abdulsalam ibn har ya ce ba mu san da daidai da mutum ɗaya daga cikin marwaita da ya rawaito wannan hadisi sai dai abdulsalam ibn har a takaice hadisin bai inganta ba hadisi ne ba'i saboda wancan marwaici kusai wato yana da munin hadda don haka malamai sun raunana shi sai ce wa huwa allazi yastahibbuhu ahlul ilm wannan kuma shine abin da malamai suka so an yi hurimar rajulu fi duburi sala wato mutum ya dau harama ta haji ko umra wato bayan gama sallah an gane ko bayan gama sallah ta farilla ko kuma in ba lokacin sallah ta farilla bane sun tafi akan cewa kai nafila raka'a biyu shine suka tafi akan cewa raka'a ce ta daukan harami tare da cewa dai babu dalili a bayyane wanda ya nuna cewa daukan harami yana da wata sallah ta musamman illa kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an gama sallah a zuhur ne manzon Allah a wannan lokaci ya dau harami da za a tafi zuwa makka kuma kasancewar a lokacin nan ku kasarun sallah yake manzon Allah ya yi azhar raka'a biyu don haka wasu sai suke fahimtar cewa raka'a nafila ce manzon Allah ya yi domin daukan harami a takaice hadisin hadisi ne da'ifi nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك